بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض كليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبه بحمدك ونكدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأضلهما الشيطان عنها فأكرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فسخرنا مع داود الجبال يسقين والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا يا أئمة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر اهدر لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزكاة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai muna roƙon Allah ya ƙara tsira da aminci ga shugaba jagaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi wasu da kyautawa a zuwa ranar tashin alkiyama a yau muna a sha hudu ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da biyar na ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku. Insha Allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A wannan sura ta bakara ta taɓo mana wato wasu fannona masu muhimmanci wanda ya kamata mu mai da hankali a kansu. Wanda farkon wannan sura ta bakara ayoyinta guda hudu sun yi mana magana akan muminai. Ƙarshe muminan na aka faɗi makomarsu. sannan aka yi magana kan kafirai kafiran na aka faɗi makomarsu sannan aka yi magana akan munafukai aka faɗi su ma ga makomarsu aka faɗi sifofinsu da halayensu da yanayin munafurcinsu su ma aka faɗi makomarsu sannan Allah tabaraka ta'ala sai kira mu gaba ɗaya ce tumbota masa a daga wannan bauta daga nan ake samun musulmai momina wanda ku suka ƙi a zahiri suka ƙi a baɗini su ake kira kafirai wanda kuma suka yadda a zahiri amma suka ƙi a baɗini su ake kira munafukai to Allah ya ce mu bauta masa bayan ya ce mu bauta masa sai ce mu gaskata Allah wa Muhammadu saboda shi din zuwa wajen shi ba annai Muhammadu ba zai yi ba sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya kawo mana wani wanda shi ne in ba mu mai da hankali da shi ba ko muna so mu yi bautar ko muna so mu so Allah mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bar mu ba waye ne shi shine shedan sai ce gabar kuma karku yi tsammani daga kanku ta fara a tun da kan babanku annabi Adamu abin ya fara shi ya yi sanadiyyar fitar babanku daga aljanna zuwa wannan duniya Allah da ya nuna mana shi dan da ya ƙulo-ƙulo cewa shi dan makiyin mu kuma mu yi hankali da shi in muka bar shi to wuta zai kai mu to wannan sura a takaice abubuwan da muka karanta kenan zuwa yau yau kuma insha Allah za mu ci gaba jiya mun tsaya a inda wato a shi iblis wato ya ƙi su jira ga annabi adamu yayin da mala'iku kuma suka yi sun yi sujada guda ɗaya na rabin yini wato shekara ɗari biyar sai kuma ya zama sun ɗago sai suka ga ashe iblis bai yi ba ya suka sace koma sujira don gode wa Allah shi ne sujiran mu a sallah ya zama muna yin sujira guda nawa to a nan za mu ci gaba insha Allah to shedan ya kawo wasu maganganu waɗanda suke da shubha sosai za mu karanto su kuma shedan ne ya faɗi wannan maganganu yayin da Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai bashi amsa a wato idan Allah ya la'anci mutum ba abin da ba zai yi ba abin da ba zai yi ba amma dai gashi gashi cikin maganganun da shi dan din ya faɗa wato ya jefa wannan shubha ga mala'iku gama dukkan annabi da annabi Adamu da ayyan annabi Adamu gaba ɗaya yake cewa yake cewa la yaqdiru ahadun yake cewa ana a'lamu anna Allah huwa rabbi wa khaliqi wa maliki shedan yake cewa ni na sani Allah shine ubangiji na shine mahalicci na shine mamallaki na sai yace to dan menene Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ni bayan ya sani ni shaqi ne zai azabtar da ni ne me yasa bai bani ba bai mayi ni ba kaji magana ta farko yake cewa hallata raka ne me yasa bai bani ma bai bani a cikin babu ba ya zama to na zama cikin waɗanda ba a yi ni ba tunda ya sani zai halicce ni kuma ya sani ni shaƙi ne kuma azaba zai mini me yasa bai banne ma a cikin babu ba in zama cikin waɗanda ma ba a yi su ba yace yayin da Allah ya halicce ni kuma ina masa biyayya shine kuma ubangiji na to me yasa kuma zai umarce ni in ma wani sa sujada shine annabi adamu yake cewa yayin da naki na yi sujada ga annabi adamu me yasa Allah ya kore ni sannan kuma ya tsine mini kuma ya sanya ni cikin wato matsiyata a lahira ni kuma ban ce wani abu ba sai dai ni na ce ne ba zan bauta wanda ba Allah ba annabi adamu ba Allah ba ne to na ce in shi cewa in masu jira shekara nawa ina masu jira to amma ya ce in bauta waninsa na ce ba zan yi ba me laifi na a ciki kawai dan na ce ba zan yi wa wani Allah su jira ba sai a kore ni alhali kuma Allah ya sani shi wannan wanda aka ce in masu jira shi ba Allah ba ne ya ce to shi shin shi tunda Allah shi ya sani tun fil azal ɗinsa cewa ya sani zai umarce ni in yi sujada ga annabi Adam kuma ya sani ba zan yi sujadan ba to me yasa ya umarce ni in yi sujada yace kuma to yayin da ya la'ance ni ya kore ni ya sanya ni a cikin matsiyata da ni da duk wanda ya bi ni to me yasa ya banni a duniya ya daura ni akan ƴaƴan annabi Adamu ina badda su sannan na nemi ya jinkirta mini ha zuwa lokacin da na yi nisan kwana ha dab da tashin alkiyama kuma ya karba kuma ya sani cewa hallakar da mutane zai yi me yasa bai kashe ni ba tun wuri ya hutar da mutane daga sharrina na wannan tambayoyi ne wanda shi ɗan ya yi wa Allah tabaraka wa ta'ala. A jabal haƙu, Allah tabaraka ta'ala ya ba shi ansa. Ya ce, Kullu ha zai shi hatu jawabu ha an na kalimatahu, kalmar da ya faɗa ula ta farko zai zabi haƙƙin inda wufaka, ba haƙƙinsa ba ne shi kaɗai kawai. Ƙala ya ce, Inni khaliquhu ni Allah ni na halicce shi. wa inni rabbuhu kuma ni ne wato ubangijinsa yace in kuntu ana khaliquhu in dai ni ne ubangijinsa wato ni na halicce shi wa rabbuhu kuma ni ne ubangijinsa fa ana la as'alu amma af'alu to ni ba a tambaya na kan abin da nayi ka'idar Allah kenan shi duk abin da ya ba a tambayarsa dan me yayi ba a tambaya ya ce arrabbul khaliqu shi ubangiji wanda yake mahalicci ya da sarrafa kaifa ya sha'u yana yin abunsa ne yadda ya so ba mai ce masa dambe ya ce huwa awwalan ai shi ne tun da farko a ƙarra annan laha khaliquhu shi ya tabbatar da Allah mahaliccinsa ne wa rabbuhu Allah kuma ubangijinsa ne wa sayyiduhu Allah shugabansa ne in kana haza hakan in dai da gaske ne wannan abun da ya faɗa din laysa alaihi illa an yamtisila kullama amarahu bihi fakat bai da wani dama kawai sai ya yi duk abin da Allah ya sa shi tun da ya tabbatar da Allah ne shi halicce shi shine ubangiji sa to dan me za a ce yayi ce ba zai yi ba saboda haka faɗinsa shi bawa ne na Allah tabaraka wa ta'ala wannan ba haƙƙinsa bane shi kaɗai ina da bayi da yawa wannan kuma bijire min da yayi da kuma shubha da yake so ya jefa wa halittu wannan haka ne duk da shi da duk wanda suka bi shi tun daga farkon zamani har zuwa ƙarshen zamani duka wuta zan kai su ai shi yace yafi annabi adamu ya ce annabi adamu an yi shi ne daga yunku shi kuma an yi shi ne daga wuta yana cewa abadallaha kaza min al'alati sinina ya bauta Allah na shekaru dubbai ya zama kusanci ne a wajen Allah wannan kuma yau yau aka halicce shi kwana-kwanan nan aka yi shi a gabanmu yaya zai zama ya fi ni alkhairi ha ana cewa in duka masa ya ce wai bai sani ba ne annan lafa alul lima yuridu Allah mai yin abin da ya ga dama ne Allah ma abun da ya so yake. Saboda haka in ma me Allah ya halitta ya ce ka bi shi ka bi mana. in ma me Allah ya ce kai kai kai mana shi ne sai a zauna lafiya a yanzu duk sallolin da muke yi Allah ya ce ayi sai muke yi shi kenan an zauna lafiya abinda Allah ya ce ka bari sai ka bari saboda barin shine ya fi maka alkhairi sai a zauna lafiya shi sa ma ba a so zunubi duk kankantan shi kare na shi shi zai kai ka wuta shi zai kai ka wuta sannan kuma aikin da'a wani sa'a wanda kake gani kaman babban ne shi kuma ma wata illa ka samu ba ma shi Allah ya duba ba saboda haka yake da kyau wato murate zuciyarmu da Allah akwai wanda daga cikin bayan Allah Imam Shazali babban bawan Allah ne waliyin Allah to ya rasu da ya rasu Allah tabaraka ta'ala sai ya gafarta masa zunuban sai ya sa shi aljanna Allah ya sa shi aljanna sai ya gode wa Allah sai Allah ya ce na baka aljanna amma da me kake tsammanin na baka aljanna yace to na yi azumi ne na Ramadan sannan kuma na yi azumin nafila yace ai ban karba ba yace na yi sallah ta farilla na yi ta nafila yace wannan ma ban karba ba yace na sada zumunta na yi sadaka yace wannan ma ban karba ba yace na yi kira zuwa ga addinin ka na musulunci mutane da yawa sun musulunta ana ce ai wannan ma ban karba ba ka san shi Allah ba a mai dole ne ba a dole ya ce wannan ma ban karba ba ya gama lissafa duk abin da yake tunani don wannan aka ba shi aljanna Allah ya ce ban karbi wannan ba ya ce tuwallah Allah ban san da me ban san don me ka sani aljanna ya ce kamanta wata rana kana rubutu kana wallafa wani littafi sai ka ɗanɗano ta wada za ka fara rubutun sai wani ƙuda ya sauka a kan bakin alƙalamin naka. Maimakon ka yi rubutun sai ka ga zai tashi sai ka haƙurta masa ya ɗan shata wadan kaɗan ya gama ya tashi sannan ka ci gaba da rubutun. Ka yi wannan ya ce na yi wallahi amma ban sa shi ma a cikin komai ba. Ita to da shi na jiƙanka, da shi na baka aljanna. Allah kenan. Allah kenan. Saboda haka Allah Allah ne. ba a mai dole. Allah Allah ne, wa mu ji tsoron Allah. An samu wanda daga cikin bane Isra'ila ya saba wa Allah tabaraka ta'ala ya yi ma sha'asa. Da ya ga ajali ya zo, sai kira ‘ya'yansa, sai ce, To, in na rasu, zan gaya muku yadda nake so a yi. Ku nemi manyan itatuwa, maza a ƙona ni. in an ƙona ni a kasa tokana ma kashi uku rabi a kai ruwa can kogi a watsa shi rabi kuma in iska ya zo a shekar da shi rabi kuma za a ji abin da shi shi kenan kuma yan mutu suka aikata haka Allah ya ce a tattaro shi aka tattaro shi aka tsere shi gaban zaki Allah ya ce don me kace ai haka ya ce wallahi Allah na san na yi laifi tsoro nake maharu Allah ya ce an yafe maka an yafe maka shi Allah ba wanda ya tsana kamar wanda ba tsoronsa shi sa dama amnu min makarin lahi bala'i karka aminta daga makarin Allah karka aminta ka zama da'iman kana jin tsoron Allah saboda kayi laifuffukan da in ba ka gamu da rahamar Allah ba mutum ba zai wuce ba inda zai ce saboda haka mu kiyaye wato saba Allah tabaraka wataala Allah ya samu dace ah to wannan kenan shedan kenan to ya wannan tambayoyi Allah kuma tabaraka wataala ya bashi ansa daidai tambayoyin da yi to wannan shine mu ji aka maka da aya ta gaba wallahi ya adam wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
na wa kullu ya adamu uskun anta wa zawjukal janna kula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin ah to shine ah dan kafin mu shiga wannan ayar ah Allah tabaaraka ta'ala wato nan wani magana ne shi yake cewa yace dama yayin da farkon annabawa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yazo ya ce wa mutanensa su bi Allah sai suka ki kasu saba Allah suka ki suka ce in haza illa bashirun mislukum wannan fa mutum ne kaman ku bai cancanci a bi shi ba yace to wannan kuma al'adan al'umma kenan sai su ga mutum Allah ya zaɓe shi sai su ƙi sai su ce ai mutum ne kaman ku da me ya fi ku za ku bi shi da me ya fi ku haka ƙuraisha suka gaya annai wa Muhammad suka ce ai mutum ne kaman su to wannan ganin wanda Allah ya fifita a matsayin mutum kaman ka yana da hatsarin gaske sun mutane ba daidai suke ba malamai suna cewa ko shehinka kake ganin zahirinsa, to Allah zai haramta ma ganin baɗininsa. Haka annabawa, idan Allah ya jarrabe ka da ganin zahirinsu, sai ya haramta ma ganin baɗininsu. Wato, akwai zahirin mutum, zahirin mutum shi ne wato wani wanda yake ci, yake sha, yake tafiya da kafafuwa biyu hannayensa biyu yana da kayi yana da kaza. Yana zuwa ya yi bahaya, yana zuwa kasuwa, ya je nemi kuɗi, wannan shi ne zahirin nan adam. To, akwai baɗininsa. wanda kuma wannan baɗinin shi ne abin lura a wajen Allah ta ba da baɗinin mutum wato me girmansa a wajen Allah ya nauyinsa yake ha yanzu ko a duniyance yanzu gwamna inuwa haya ido na ba biyu bane shi ma idonsa biyu hannaye na biyu hannayensa biyu amma dala a matsayi ya muke ne da shi ka gani ya kamare ni kamare banza ba komai ba abin da za a yi za ka je kwanta ka yi baccin ka hankalin ka kwance amma shi ganin sa ma yanzu a wajen ka aiki ne ganin sa yanzu ka gan shi ba amma ai mutum ne mutum ne duk abubuwan da ni yake fama da su na zahiri na shi ma yake fama da su na zahirin sa amma kuma a wani matsayi da Allah ya bashi to su ma wancan annabawa da Allah ya fifita da waliyai da Allah ya fifita matsayin da Allah ya ba su to idan Allah ya jarrabe ka da ganin zahirin bawa na mutum to sai haramta ma ganin matsayin sun kuma wajen Allah to daga nan kuma sai mutum sai kama sanatu sai ga zama wani iri saboda haka ba ake jin tsoron wato Allah ya jarrabe mutum da ganin zahirin wato mutum wannan aya take cewa Allah yake cewa tabaraka wata'ala muka cewa annabi Adam zauna kai da matarka Hawwa'u a cikin aljanna wa kula min haragadan kuci daga aljanna ragadan ayalwace la hazara fihi ba sha makancewa ba abunda aka hana komai kuci eh haifu shi itima duk abunda goga dama kuci amma wala taqraba hadhi shajarata amma banda wannan bishiya al'adar ɗan adam yanzu da zai zo bakwantaka wajenka sai ka kawo masa filet na abinci kamar guda ashirin shi kenan sai ka ce to wannan duka a karamakon lahamun kawo muku ne ga ga baro ga abinan duka a bara amma dai ga wani kwano ɗaya a karamakon wannan shi an ce kar a buɗe shi shi wannan kar a kula shi amma sauran duk abubuwan da za a yi to yanzu hankalinsa gaba ɗaya kan wannan kwanan da aka ce kar a buɗe shi da to akai shi zai da al'adar dan adam kenan abun nan da aka ce kar a to nan hankalin zai da to yanzu wannan koto meye ne a ciki shi wannan da aka ce kar a taba kan to meye ne a ciki to haka dan adam yake to haka to shi annabi adamu wanda shine babanmu gaba ɗaya sai aka ce masa to banda wannan bishiya ita wannan bishiya wala ta karaba karan ma a zo kusa da ita ballantana a ci ƴaƴan itacenta malamai sun ce wannan bishiya wahiyal handatu ita ce alkama wasu kuma suka ce kuram ne wato inabi da kuna mina zalimina idan kun ci wannan bishiya za su- za ku zama daga cikin wanda suka zalunci kawukansu suka saba Allah tabaraka ta'ala na fa'azallahum ash-shaytan
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا هبطوا بعض كل بعض عدو فلكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'azallahum ash-shaytan wato sai shaytan ya zamar da su Eh, ya tafiyar da su an ha gabarin wato ita aljanna fa akhrajahuma mimma kana fi sai fidda su daga inda suke ciki wato na ni'ima wanda na laka Allah ta ju afiya wala ta'ara ba ba yunwa ba tsiraici sai ya fidda su eh ya zo ya kawo musu duk da maganganu suna nan a gaba za mu karanta a shikenan sai ya fidda su daga abin da suka kasance a cikin sa na ni'ima Allah ya ce wa kulna muka ce ihbitu ilal ardi yanzu kan ku sauka zuwa ban kasa antuma ku biyun nan bi mashtamaltuma min zuriyatikum da dukkan zuriyar ku duk ku sauka ba'dukum li ba'din adu sashin ku ga sashi za su za ku zama wato makiyan juna amma malamai sun yi fassara nan wajen daban-daban ba'dukum li ba'din adu ana nufin za ku tashi wato kowa da abin da ya sa a gaba. Sali wani a kafintanci ya ga ya yi masa, wani kuma malam- malanta na makaranta, wani a niƙa yake yi, wani noma yake, wani harkan kasuwanci yake. Ma'ana ba za ku tabbata kan abu ɗaya ba kowa da harkar ta ta karɓe shi, kowa da harkar da zai. Sai ya zamto rayuwar wannan take taimakon wannan, rayuwar wannan ke taimakon wannan, yanzu kowa ba zai yi noma ba. ta za a ci abinci babu to amma wani ba zai yi noman ba kuma amma wani sai ya je yi shi kuma yana da hanyoyin samo kuɗinsa sai ya je ya samo a wajen wanda ya yi noma to sai kaga shi kuma wannan ya ɗauki kuɗin ya bashi shi ya bashi amfanin gona shi kuma da wannan kuɗin sai ya je ya siyo wani abin kuma wanda zai amfani to shine wato wannan gwagwarmaya na kowa ga inda ya kama yana kuma taimakon ɗan uwansa ko da bai yi niyya ba an gane yanzu kamar turawa nan sun mana abubuwan da ba sun yi niyyar taimakonmu da su ba sun yi don neman kuɗinsu da duniyarsu amma muna amfana da abin kamar wayoyi da suka mana jiragen sama da suka yi mana mu hau mu je makka motoci suka mana mu je masallacin juma'a mu je wasu wajajen alkhairi ya sada zumunta kaga ba sun mana da niyyar mu yi wannan abubuwan ba A'a, sun mana ne da manufofinsu na neman abun duniyarsu da neman kuɗaɗe da neman yadda za su rayu to mu kuma sai abin ya zamto Allah ya ba mu kuɗi mun sayo abin muna amfana da abu shi wasu malamai suka fassara ba'dukum li ba'din adu eh idan kuma ya zama sashin na kuma makiyan sashin ne wannan ma duka akwai shi ai to kuma shi kiyayya ma da kake gani yana taimako sosai sosai kiyayya da kake gani ai baicin makiyinka da wasu gyare-gyaren ma ba za ka yi su ba sosai amma maki zai sa wani gyaran sai ka yi shi yanzu za ka ji baba yana gaya wa ɗansa ka dage mana wani ma dai ya dage ya yi aure ya dage ya aure wani kuma nawa yake ma dage kai ma ka samu kai aure kar a zo ana mana dariya ga ga kuno ba abin da duk kun girma babu aure za ku sa makiya su mana dariya kaga dan kada makiyan su yi dariya to za a yi kokari su su yi kokari su nema kai kai kokari maza a rufe asiri kaga makiya taimaka wataƙila inda duk masoya ne ma shikenan ba za a ma abu da ba za ka yi ƙoƙari ka gyara gonanka saboda maƙiyinka kai ce ai yanzu kan ta ƙare masa je ka duba gonan nasu ba kai za ka yi ƙoƙari ka sa riga mai kyau saboda kai maƙiyinka ya maka dariya ka gina gida mai kyau ka samu zuriya kai ba ka ga ashe maƙiyi ma taimakon ka yake saboda haka idan mun sauko ya zanto ba a dukkan libadin adu to hakan ma zai taimaki juna wajen a ci gaba an gane wajen a ci gaba harkar rayuwa kuma ya zama ta yi daɗi ba a dukkan libadin adu Allah ya tawala kun fil ardi mustaqarr kuna da wato matabbata a wannan wato wannan ban ƙasa wato wannan duniya wa mata'un da kuma jin daɗi ilahin zuwa wani lokaci ɗan ƙarami mana lokacin da ajalin ku zai kare na fatalaka adam min rabbi kalmati
fatalaka adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات wato annabi Adamu ya karbi wasu kalmomi daga wajen ubangijinsa wanda Allah ya masa ilhaman wannan kalmomi Allah ya umarci annabi Adamu ya zauna a cikin aljanna ci da matarsa bayan ya halitta masa ita daga wato hakarkarinsa na bangaren wato hagu ya aura masa ita bisa wato sadaki na salatin annabi Muhammad dake lokacin babu kudi annabi Adamu bayan an halicce shi ya wato ya kwanta ya bacci haka da ya tashi sai ga wata tana kama da shi matuƙa tana kama da shi sosai a gefe shi sai ga ta dan dai bambanta da irin halittarsa kuma sai ji kuma lalle na bukatan ta sai aka ce masa kare ta bata sai ya bada sadaki sai ce me sadaki aka ce masa yayi salati goma ga annabi Muhammad wata ruwaya aka ce ashirin shikenan sai yayi salati shikenan sai zama wannan shine sadakin ta to bayan ya samu wannan mata suka zauna a cikin aljanna Allah ya hana su cewa kada a ci wannan bishiya shi kuma iblis dama an kore shi daga aljanna an kore shi ya bar cikin aljanna to wa kana hayatun dabbatun za ta arbai qawaimi wato akwai macijiya ita ma tana cikin aljanna da mutum ya rikirki je sosai macijiya to yayin da iblis ya ga bai da iko bai da iko akan shiga aljanna don ya jefa wasu wasi ga annabi Adamu. Sai ya yi ihu, ya yi ƙara da maɗaukakin sautinsa a wajen aljanna. Sai ga macijiya ta fito, sai ya yi kuka, ya yi kuka, ya yi kuka. Sai take ce masa, me yasa kake kuka? Sai ce, wallahi kin gani nan, nasiha nake da shi ina so in je in yi wa Adamu nasiha. amma bayan da ikon shiga aljanna ta ce to nasiha me ta ce wallahi kan nasiha ne dai amma ba ina gaya miki ba amma dai yanzu inda dabaran da zaki ki taimaka min na shiga aljanna ina so in je samu adamu na masa nasiha sai ta ce to ta zan taimaka maka ki sa ni ma a cikin bakinki ta yadda mala'iku ba za su gani ba sai ki shiga da ni cikin aljanna shikenan kuma ita amince sai ta sa shi a cikin bakinta shi sa bakin yake da muni da kowa ya gani zai gudu shi ke ta sa shi dan a cikin bakinta shi ke nan ta shiga aljanna da ta shiga aljanna sai zama aka samu annabi adamu shi kuma a lokacin ya zaga baya aka samu baya da shikenan sai ya samu wato matarsa Hawwa'u yake ce mata ina Adamu ai Adamu baya nan sai ce to wallahi nasiha ce dama na shigo na muku ina rantsewa da Allah wannan bishiya da kuka ga Allah ya ce kada ku ci shajaratul khuldi wa mulkin la yabla wato bishiya ne na wato dawwama a aljanna duk wanda ya ci zai dawwama aljanna kuma zai samu mulkin da ba zai kare saboda haka ina muku nasiha lalle lalle lalle ku ci ƴaƴan wannan itace in ba ba ku ci ba to za ku bita za ku fita wannan shine nasihan da nazo ina yi qalat hawa la yaqdiru ahadun an yaksima bismillah wa huwa kadhib hawa ta ce kai amma dai mun gode mun gode dan na san ba mai iya rantsewa da Allah Allah da ya girman nasa nan mutum ya rantse da shi kuma ƙarya yake yi ta ce kai mutum ba zai iya haka ba mutum ba zai iya haka ba saboda haka babu komai mun ji wannan nasiha naka Allah ya taka da alheri saboda haka sai ta tsinko wato ƴaƴan wannan itace guda uku shikenan ta ci guda ɗaya a wannan lokacin sai ta aje guda ɗaya kuma li nafsiha ga kanta ta aje ko mijin guda ɗaya shi ma annabi adamu sai ya zo ya ta miƙa masa ce gashi gashi ka ji nasiha ma aka zo aka mana saboda haka gashi ka ci shi kenan sai ya zama shi ma ya karɓa ya ci to nan take ƙur'ani yake da fa'aka da fa badalla ma sau'atun ma da fi ayi fani alaihi min warqil janna shikenan sai suka ci take sai tufafin su ya bar jikin su annabi adamu sai ya ta kuka da yana cikin ado ado da abunan da rufin asiri haka to yanzu kuma ya saba Allah an cire musu tufafin su gaba daya sai zamto kowa yana kallon tsircin nan wansa wato anan wajen akwai wani darasi wato sabawa Allah yakan jawo talauci tun daga na duniya har na kabari har na lahira duk wanda yake so Allah ya yawaita masa arzikin sa anan duniya da kabarinsa da lahiransa to ya dinga bin Allah har wasu jarraba da muke shiga manya-manyan nan. Ana shigar da mu su ne don a kankare mana wasu zunubanmu, waɗanda in ba da wannan ba ba za a kankare. To, kaga idan ya zama duye da Allah ya ce ka yi kana yi, abinda Allah ya ce ka bari kana bari, sai ga watakila talaucin ka ya yi kaɗan a duniya. Kuma haka ya yi kaɗan a kabari, kuma ya yi kaɗan kuma a lahira. Amma, kuma ba zai nuna cewa duk wanda ka gan shi a cikin kunci yana saɓa Allah ba a shi dama ita duniya Allah yana ba da ita ga mutumin kirki da mutumin banza shi dama mumini gidansa lahira saboda haka a wannan duniya zai iya fama da kowane irin wahala kuma koda yana bin Allah sau da kafa an gane wannan to amma dai a dage a cikin biyayya to yana tabbatar da wato rufin asiri wani daga cikin banu Isra'ila annabi Musa zai je ganawa da Allah shikenan sai ya haɗu da wani tun na farko sai ya ce masa ni annabi Musa ina so ka je in ka je wajen Allah ganawa ka tambaya mishi kullum ina ta ɗaukan dukiyata ina ta bayarwa ina ta bayarwa ina ta watsa dukiyar nan shi kuma yana ta ƙara min ita yana ta ƙara min ita ka tambaye shi me yasa ne yace to shikenan ba komai yayi gaba sai ya samu wani shi kuma in banda dan bente haka bai da komai sai ce annabin Allah ina zuwa sai ce zan je ni gana da Allah ne yace to in ka je ka ka ce masa ni kan me na masa ne in banda dan benten nan ba da komai shikenan yace to ba komai kai ma zan isa da sakon ka ya yi gaba sai sa'ad da mutum na uku shi kuma ya ce annabin Allah ina zuwa ya ce zan je gana da Ubangiji ne ya ce to in ka je ka ce masa ina son shi annabi Musa ya wuce da ya je suka gana da Allah zai juyo sai Allah ya ce masa ai an baka aika har guda uku ya ce Allah ai na san ka san komai shi sa bace komai ba sai ya ce to mutum na farko wanda ya ce maka yana ta ba da dukiyarsa yana ta watsa ta ni kuma ina ta haɗa masa ita ina ta ƙara masa ya ce wai me yasa haka yake faruwa ka ce da shi gode min yake yi shi ne ni kuma na yi alkawarin duk wanda yake gode min zan ƙara masa shi sa to in ya gode din sai in ƙara masa in ya gode din sai in ƙara masa wato ita dukiya ba a baka ita ka ce alhamdulillah shine ka gode ba a cikin ɗari biyar ɗin da aka baka ka samu ko ɗari ɗaya ka bayar dan Allah shi ne ka gode. Wannan shi ne. idonka in kana so ka gode wa Allah da idonka to idonka kar ya kalli abun da sabon Allah shine ka gode wa ni'imar ido kunnenka in kana so ka gode wa Allah da kunnen da ya baka to kar ka ji abun da kiɗe-kiɗe ne sabon Allah ne kar ka ji da wannan kunna ka ji karatun Qur'ani ka ji alkhairi da wannan kunna ƙafafuwanka in kana so gode wa Allah da wannan ƙafafuwa kar ka taka ka je wajen sabawa Allah ka tafi wajen sana'anka ko masallaci da ƙafafuwan naka nan duk wajen alkhairi kaman zuwa tafsirin Qur'ani wannan kaman zuwa wasu abubuwa ne na alkhairi to ka taka ka je da kafanka kar ka je da su wajen saba Allah shine ka gode wa Allah akan ni'imomin kafa to haka dukkan gabanka yin da'a da su to sai ce gode min yake yi in na bashi sai dauka ya dinga bawa bayi na yana taimaka musu shine ni kuma ce to ai ni kuma alƙawari na shine karawa ninkawa to shine sai nake ta ninkawa dukiyarsa saboda haka in yana so abun ya zama ya tikaita amdena shike ya bar godewa yace mutum na biyu kace masa bai gode mun ne bai gode mun ne shi sa tunda bai gode min to duk ni'imomin daga wannan in zare wannan in zare wannan haka nake ta masa saboda bai gode min ya ce na uku kuma ya kaje za ka ga yadda muke da masoyin shi kenan annayin musa ya dawo da ya dawo ya samu mutumin na farko wanda shi ne dama na ƙarshen haɗuwa ya samu kuraye da zakoka sun yi kacce-kacce da shi eh wato tun da masoyinmu ne dawo jinmu mana an kira shi ko ya koma eh dama duk abubuwan nan da muke yi abun da ake so shine mu samu soyayyar Allah da soyayyar manzan mun ga wannan salloli da muke ta yi da wannan azumi da wannan hajji dukkansu abun da ake so shine mu samu son Allah da son manzan Allah shine kai inda za ka ta yin wa'innan abubuwan sai zanto ba wanda ka tsana kuma kawan Allah da manzan Allah shi kenan kuma mutum ya taɓe duk abubuwan ba za su masa amfani ba a za ku yadda akwai abin da ake kira arkanul islam ma'ana rukunan musulunci guda nawa ne guda biyar na farko tauhidi kenan shaida babu abin buza da sai sai annabi Muhammad manzan Allah sallallahu shi tauhidi ko sana sallah azumi zakka haji su ne guda biyar ko ana kiransu rukunan musulunci in an ce rukuni ana nufin fila wato kamar ka yi rumfa to filolin da suka rike rumfan wannan gofa-gofa da ka saka wanda su suka rike rumfan su ake kira wato rukuni ginshiƙai kenan wanda su suka dafe rumfan to sai aka ce wa'innan abubuwa da muka lissafa guda biyar su ne rukunan musulunci su ne ginshiƙan to shi meto musuluncin tun da waɗannan ginshiƙai ne wanda suka dafe musuluncin shi ne rumfan da take sama to me rumfar shi musulunci me shi ke shi ne soyayyar Allah da manzan Allah shi ne soyayyar Allah da soyayyar annabi Muhammad shi ne musulunci an fahimta to wannan shi saboda haka sai Allah ce to shi wannan ya koma wajen aka zo aka samu shi mai bente ya ce annaban Allah an dawo ya ce wallahi na dawo ya ce ya kuka yi da Allah ya ce Allah ya ce ba ka gode masa ne shi ne sa dun ni'imomin ka yake ta kwakwace ba sai ce to me yamin zan gode masa sai ku ga iska ta zo dan benten mata cire shi ya zama tsirara yan uwa duk lokacin da ba baya godewa Allah shi kuma godewa zaka iya godewa a fatar bakinka shi kuma Allah zuciyanka yake dubawa baka gode a zuciya ba kaga matsalar kenan ita ai na gode ai to ka gode a baki ne ka gode ai zuciyanka bata gode ba ya kamata bawa ya dinga jin ba wanda aka masa ni'ima a duniya irina haka zaka dinga ji kuma ka dinga jin ba yadda zaka yi ka gode wa ni'imar Allah saboda yawan su wasu bayin Allah har kunyar roƙon Allah suke saboda to me Allah bai mana ba bai bai mana ba yaushe ni'imar ta yanke bata sauko ba to mu kuma abin da yake hana mu gode wa Allah shine ganin wanda yake sama da kai ma dama kana kallon wanda yake sama da kai a abun duniya to bara gode wa Allah al'amarin lahira kuma matukar kana kallon na ƙasa da kai ba za ka yi ƙoƙari ba da an ce ka yi kaza haka gawa da gawa ne ma in dai aljanna ne in dai wani su ma wani wadakila suna sa rai ya za su shiga ba za ka gawa sai ka ƙara lalacewa kuma mai wakon ka kalli na sama da kai a ƙoƙari saboda haka haka abun yake to ya tafi wajen mutum na ƙarshe shi kuma ya ce annabin Allah an dawo ce na dawo ita ya kai da Allah ya ce Allah ya ce gode mara kake shi ne ya sa yake ta ƙara maka ya ce to ya zan yi ba zan gode ba Allah ba me bai min ba me bai ba ne ba ita to wannan shi ne ya jawo yake ta ƙara maku saboda haka ‘yan uwa alkawari ne Allah ya yi la in shakartu la azidannakum Allah ya ce wallahi in kun gode zan ƙara maku ‘yan uwa godewan fa da za mu yi wanda na gaya muku ɗazun nan da ka yi shi, ai, wannan ido in tafiya ta yi tafiya, wannan ido naka, yana zai shiga, makance. To, idan ka gode wa Allah da shi, ko da wannan ya makance sai Allah ce kwantar da hankalinka, zan baka ido a lahira wanda babu sauran tsufa wannan ido, babu yana. haka idan ka gode wa Allah akan ni'iman gida da ya baka zai baka gidan da baya tsufa gidan aljanna in ka gode wa Allah akan matan da ya baka zai baka mata da ba sa haida ba sa tambayan kudin cefane idan ka gode wa Allah akan rayuwar nan da ya baka zai baka rayuwar da ba ta da ƙarshe to kaga ashe mu yanzu duk abin da ake nema mu gode wa Allah shi yasa shugaban mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga sallah har ƙababuwansa na kumbura iyalin su ce masa takan ya rasu ba an gafarta maka mata ƙaddama mata akara ba kana wahal da kanka sai ce to yanzu aisha in an gafarta mini a fala a kuma abdan shakura to ba zan zama bawa mai godewa ba a duk abubuwan nan da muke duk godewa Allah ne saboda haka mu dage mu ta godewa Allah ba abunda Allah bai mana ba eh mun gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode maka alhamdulillah alhamdulillah saboda haka haka sai zamto tufafin su ya tashi ya bar jikin su annabi adamu da ya ta kuka ya ta kuka ya ta kuka eh to shikenan hatta aka zo mala'ikatu hal mala'iku suka rike shi Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya adamu malaka yace ya annabi adamu me ya same ka ne kala innahu akala shajarata yace Allah ai na ci ƴaƴan itacen nan ne da ka hana ni Allah ya ce ban hana ku bane ban hana ku bane yace wallahi Hawwa ku ce ta bani tace gashi in ci ga abin da aka zo aka mata nasiha Allah ya ce ke kuma Hawwa me ya faru tace wallahi iblis ne ka san in ya bi da hanyar mata ya fi samun abin nan nasara eh tace iblis ne wala ya rantse min da sunanka ni ko na tabbatar ba wanda zai iya rantsuwa da kai rantsuwa da kai kuma ya zama ƙarya yake ba zai yi ba ka san su mata a ita zai da hawa ba ba da ita nake ba wato su mata su da iyayenmu ne manya ne amma yanzu haka idan ka zo da tsurar gaskiya to ba za ku daidaita ba su yanzu ka zo ka ce kai mai tarakan aljanu ne kana da aljanu aljanun kuna magana sannan ana kaza ana kaza ga ifiritai ga ruhanai to su mura ƙaryen nan to ta fi burge su za ka samu kuɗin su kuɗin ce bane an bada ta haɗa gaibu ku ci ba daɗi ta kai wa malam kuɗi su mura gaskiya a ba ta tafi da su su dai a haɗo abubuwa dai na shirme dai da abunan dai a haɗa ƙarya dai shi kenan wanda duk mai hankali da ya ji ya san kawai ƙarya ne haka wannan wani ya zo nan wanda ya ta karɓan kuɗin su mala wai mai tarakan aljanna mu muka kore shi ai mu muka kore shi zalunci da iri iri mala matan kuma layi suke a wajen wani makwabcinmu ya ce ya je wajensa da ya je wajensa to dama yana cewa inda ka zo ka duk bukatan ka sai ya baka labari shi yasa wata ran sai na jiri almajirai na muka ce na ce to mu je mu da na je na ce to ka gan mu nan to kowa yana da bukatar sa a zuciya saboda ka amana bayani sai ya ce min malam eh ya ce to yanzu ayyuka sun min yawa amma da Allah sai kaman gobe in kuka zo insha Allah kowa za a masa bayani shi kenan muka tafi wannan kara sai wani ba Allah shi kuma da ke Allah ya sa kudin sa ya ciwon kai sai ya zo shi shi kuma da gaske zo da ya zo ya ce to na zo ne a yin bayani akan bukata ta sai ce masa me damuwar taka sai ce ba ka ce kana yi ma mutum bayani ba akan bukatar sa in ya zo sai ce to kawo kawo naira ɗari kawo naira ɗari shi kenan sai ya ɗauki naira ɗari sai ya bada da ya ɗauki ɗari ya bada sai ya ce ya ɗauko wata babbar laya sai ya ajiye ta ya ce to kaga wannan da kake gani aikin sun ce ba zai yiwu ba sai duk abin da yake jikinka na kuɗi kafin da shi ka ajiye ana dabara ne duk kuɗinka ka fitar ka ajiye ana waje wayan ka ma ka ajiye ana waje sun ce matukar akwai wani abu a jikinka to abin ba zai yi ba shikenan ya ajiye shi ko mutumin sai ya kar ɗauko abubuwan sai ya ajiye kusa da shi. In a to aljanu ba? Kana wasa da aljanu? Ya karɓa shi sai ya aji. Sai ce, to me ke tafi da kai? Sai ce masa, aka wai ba ka ce za ka yi bayani ba ca, ai sun ce dole ne sai ka yi bayani tukuna. Sai ce, to wallahi wani ɗan uwana ne kaza kaza ya dai ya faɗi buƙatarsa. sai ce to ya juya layin ya juya layin sai ce to mutumin nan an ce yana nan a raye kuma zai dawo jibi amma za a kawo dubu hudu za a yi aiki za a kawo dubu hudu za a yi aiki saboda haka wannan kuma sun ce lalle a cikin wannan kudin karka dauki komai ɗan a taban ya ce masa wallahi kudin balaf ɗina ne gobe zan kai kuma wallahi ban da wani kudin ba wannan yace su kuma ka'idan wannan jinnin inda sun ga kudi Allah ya tsama to wannan su ne maganin mata ka gane su gaskiya ba ta tafiye da su sai dai haka hada da ƙarye da shirme haka dai to shikenan haka sai abin da na tashi na kwashi wanda muke tare na ce to mu tafi damfarar ta isa muka je muka same shi na ce kar kowa ya magana na ce malam mai turakan ajin ya ce min na ce masa to ka toshe mana kunne ya ishe mu kuma saboda haka ko dai ka ci gaba da aiki ba sifika ba za mu kore ka ba ko kuma ka bar nan anguwa in ba haka ba kuma duk abin da ya same kai ka jawo ya ce haka ne malam na ce masa haka ne aiwa shigari da ya gudu hayo bai dawo yo malam kai da kake da Allah wani aljanu kuma kai da kake da annabi Muhammad wani aljanu kuma ni yo ha za ka min kuri da aljanu ka isa ma me aljani kuma ai rashin rike Allah da rike annabi Muhammad shi yake jawa komai sai ka ji tsoron sa wallahi barin ga muku wani abu malamai suna cewa duk mutumin da ya ji tsoron Allah komai sai ya ji tsoron sa duk mutumin da ya ƙi jin tsoron Allah kuma sai ya ji tsoron komai. Sai ya ji tsoron komai. Saboda haka mu dinga jin tsoron Allah saboda komai ya ji tsoron mu. Kar mu dinga jin tsoron wato wani Allah mu bar Allah saboda sai mu ji tsoron komai kuma. Sai mutum ya lalace mala imanin duk ya zama wani iri mala. Saboda haka mu dage Allah ya dafa mana. Allah ya riko da hannayenmu a lokaci yayi. muna da mintuna guda uku kacal za mu tsaya nan insha Allah na akwai tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullah wani ne na zoye sallah da ya da zoye sallah sai na masa da kira ba wa
To, shi ita mace, ita ake so ta tattara jikinta in za ta yi sallah. Shi kuma namiji ana so ya gugu da jikinsa in zai yi sallah.
an gane saboda haka namiji buɗawa yake
kafafuwansu zai buɗa su gwargwadon yadda kaza za ta iya wucewa ba ta taɓa wannan kafan ba ba ta taɓa wannan ba an gane ba a ce ka buɗa kuma ka buɗa da yawa ya zama ka tare wa mutane abu nan ba sannan ba a ce kuma ka tsoke ba zai kai daidai yadda kaza za ta iya wucewa haka an gane sannan ko a ruku'u ana so ya buɗa haka a sujada ma ana so ya buɗe haka matukar ba zai takurawa na gefen sosai ba sannan ba a so mutum ya shimfiɗa zira'ansa akan ƙasa kamar yadda siba dabbobin jeji suke yadda kare yake ba a so an fi so mutum sun gallon sai zamto bai taɓa ƙasa ba an gane to wannan shine saboda haka namiji buɗawa yake amma mata ana so su haɗe an gane to wannan shi Eh, dama ana yin sujada akan abubuwa guda bakwai ne. Eh, akwai yatsun kafafuwan mutum da gwiwoyin wato kafafuwan mutum da kuma hannayen wato mutum da kuma goshinsa. Eh, shi kuma goshin ya haɗa da hanci, saboda haka ma aka ce goshi ba a ce ya kayi ba. Mutum ba dungura kayan zai yi, a goshin zai saka. To hanci kuma hanci hanci ne wani hancinsa gaskiya a nanuke yake kagan kace dole ya taba kasa ka hada shi da aiki an gane to ba in ya zanto in goshin ya taba hanci zai taba shi kenan ba haka ake so an gane to wannan shi na Allah sana sai
farko talatin ko talatin ba daya.
haka Idan mutum ya yi niyyar azumi talatin ko talatin ba daya, na to a cikin azumin kuma sai ya samu akasi kamar ya azumin sa ya kare to ya yake da wannan niyyar in zai zo in zai zo ya dora eh in zai ɗora malamai suka ce to duk azumi ɗaya sai ya man niyyarsa eh dama in farko ne to niyya ɗaya za ta isar maka har ƙarshe kawai ashirin da tara ko talatin shikenan sai ka ci gaba da azuminka idan ko ya zanto wani abu ya zo ya ya takaita wato azumin wato ya tsaye da azumin an sha kwana ɗaya ko kwana biyu sauran kuma ya zanto kowanne da da niyyarsa kowanne da niyyarsa har a ƙarisa to wannan shi ne eh su ma hakan da haka haka abin nasu yake sai a dinga musu ma bayani na salati goma ga annabi abin da ake ɗauka harin ko kuma a can wanda ya ji aikin haka ne ya ɗauka harin kuma yaushe ya fi ɗauka harin
na yana magana akan aikin hajji wai daga nan ne za a ɗauki harami a ko sai an je a mana to ko inda mutane suna da miƙati wanda daga nan za su ɗauki haramin su an gane a manzo Allah ya faɗi miƙatan ko inni da mutanen Madina da mutanen a a Yalamlam ko inni da suna da inda suke ɗaukar miƙatin su ko da haka idan mutum ya je aikin hajji zai ga dukkan a ce ku mutanen kaza ga miƙatin ku nan to daga nan nan ne zaka shiga kai wanka ka cire dukkan tufafi wanda yake a ɗinke a jikinka ka samu wannan mayafi ɗin ka saka kai na fi da a biyu to shi kenan mutum ya ɗauki harama kenan an ce harama wato duk abin da ba aikin hajji ba a wajen a lokacin ka haramun ne ba za ka ɗaura aure ba wani ba zai ɗaura maka aure ba ka shiga ayyukan hajji to shi ne na na na a afallawa amma salaf a gane Allah ya fi duk abin da ya riga ya wuce kawai dai sai a zakarar da ita a gaya mata ga yadda abin yake Lalle, lalle. na
guda uku
Ma'ana mutum ne bai yi azhar ba. Sai zo ya samu ana yin wato la'asar. To shin tunda yana son jam'i to zai iya bin mai la'asar ɗin shi da niyan azhar ɗinsa. Shi kuma limami da shi kuma la'asar zai yi. Kai kuma da niyan azhar ɗinka. Yanzu niyan kudi ya bambanta. To wannan a mazhabar mu ta Imam Malik ba a yi. An gane ba a yi. Wato abin da ya faru an samu malamai ne waɗanda ƙarancin ilimi ya yi musu yawa. Wato ƙa'ida yadda rayuwar musulunci take. Allah yana cewa wa a tasimu bi hablillahi jami'a wala tafarru. Ku yi riko da har igiyar Allah gaba ɗayan karku da karku rarraba. idan ka samu mutane suna tafiya akan mazhaba akan fahimta kaza to a musulunci bai halatta ka kawo musu wani abu wanda zai shigar musu da kokonto a cikin zuciyarsu yanzu misali mu yanzu haka idan liman yanzu ya fara hudu ba to duk wanda yazo baya nafila to amma wasu mazhabobi ana yi to mu yanzu nan in ka zo kai kai nafila ba to kai laifi ka'ida kuma ba ka da ladan wannan nafila saboda ka shigar mana da wani abu a ranmu sannan mu yanzu da zaran an yi sallan asubahi ko da baka samu raka a talfijiri ba to ba za ka tashi ka yi su ba tare da wasu mazhabobi kuma ana tashi a yi to yanzu in ka tashi mu ka yi mana a nan wajen to ka shigar mana da wasu abubuwa a zuciyarmu kuma ba ka da ladan wannan abu saboda me saboda duk abin da za ka jefa ɗan uwanka kokonto a ransa to haka fatawoyin ma da ake yanzu sai ka duba mutane me suke kai wanda haɗin kayansu yana kan wani abu sai ka ba da fatawa daidai da wannan amma kar ka ɗauko wani abu sabo wanda zai jirkita musu abin da suke kai ka ce za ka ba da fatawa da shi shi yake za duk wannan saɓanin ka ji ana cewa mai farilla zai bi mai nafila a'a mai azahar zai bi mai la'asar mai la'asar zai bi mai azahar duk abubuwa ne duk an kuka abubuwa yanzu na sallah mai tarago ake yi jam'i ba ya ƙara mai tarago ma'ana idan na zo yanzu haka a na ja sallah wani ya samu raka a ɗaya to da wani ya zo sai ya jona masa shi ma ya ƙarisa in bi akwai wanda bai samu rako'i duka ba wani ya zo ya jona masa mai tarago gida jam'in ba ya ƙare a ga wani duk saɓa wa wato mazhabobin da ake kai wannan shi ne saboda haka a shi sa ma dama ake so ka samu wanda za ka dinga tambayansa me ka za ya gaya in dai ka ce yadda da iliminsa to shi kenan amma in dai za ka bi ka ji wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wasu in an haɗa kayan nan su ba kuma bane ba addini to su in aka rarraba aka shigo da rikici to nan za su samu shugabanci da kuɗi da abuna to shine burin mutane Allah ya sa mu dace Allah mana jagoranci Allah ya ci goma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam
biya bukatun mu zahiran wa da Allah biya bukatun masoyan mu amin lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana kunci da talauci da jahilci a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyayenmu da suka rasu Allah ya yi musu Allah ya yi kawalin su Allah ya gafarta musu Allah ya san huta iyayenmu da zuriyar mu Allah musu albarka Allah sa iyayenmu da zuriyar mu su zama hafizan alqur'ani salihan bayi jagorori a cikin addini lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata masu ciki Allah su gis lafiya Allah ya bada ƴaƴan nagari marasa lafiya na gida da asibiti Labas lafiya, masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya, kowa a harkar nemansa, Allah ta bar ƙara ya buɗa masa, masu neman auren samari Allah ba da mata na gari, matan masu neman masu maza na gari Allah ba su, wadda an dai wa mutu lafiya ma dukkan bukatu da masoyin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya karya makiyan wadda an dai wa mutu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله